أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إداري العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتومي وحسم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواسي قطب الأقبادي فريد داري على الإلاكي حسم الأتبين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقائدي وفاري وملازي وعديدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السداد والأمن والستر واللطف والرشد والهداية والتوفيق بداية رسول الله يا همة الشيخ هجري لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستوجبك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياجي إليه اللهم أنت ربي وأنا عبدك الذليل الضعيف إنا نتوسل بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن تكرم سوانا وأن تكينا من كل فتن وشر فلا نرى بجاه رسول الله muna magana akan nasban shehuna Ahmad bin Muhammad Tijani Allah ka ba mu albarkansa abin da yasa ake magana akan nasba akwai abin da ake kira nasbu akwai abin da ake kira hasbu wannan nasba wa hasbun su ne mutum nasba an fito ta aure wannan dukkan annabawa an gama mutum daraja ka fito ta shi yasa da kaji manzo Allah yana cewa min adam ila an waladatni ummi wa abi ma massani shay'un min safhatil jahiliyyati wannan daraja ta dai kenan eh wannan daraja ta dai kenan great tukuna a fafutukan duniya za a yi da kai amma waye uban mutum bayi da uba ai hasbu shi kuma hasbu yana nan ne daga cikin a amalul insa jubilatul qulubu ba alahu bi minasari wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa an halicci mutum akan abin an an halicci mutum akan aikin sa ya hadisi ne ke Mm, ban da wannan shikenan fayil din ba a yarda a bude ba mai abin ya rike kayansa amma kowane mutum hasfu in an gine ka akan alheri ne da a azurta ka da aikin alheri in an gine ka da sharri ne za a gina ka akan sharrin wannan abu guda biyu sai manzala sai sabon suka manzala to haka ne tun da haka ne to kowa ya san matsayin su kenan ya rasulullahi to kowa ya tsaya haka bai ce kullum ya amalu ala shakilati ka yi aikin domin shi ubangiji zai gaya maka in kai kaza za ka shiga aljanna in kai kaza za ka shiga wuta to dan aikin shiga wutan ka karka cir tsammani ga rahamansa sai zai ce ya canza ya da kai nan ba wanda ya isa ya tambaye shi dan ne yayi eh eh to to wayannan abun guda biyu kenan kaga nasba shine ake fara zuba wa mutum kaga an fara gabatar da uba ba wani wanda bai da uba amma uba ne yake rasawa sai yasa aka gabatar da uba saboda shi ne an tsantsance mutum to kaga da shi aka fara to sai a ce to bari yi magana akan mahaifiya kuma mun ji babansa mun ji yadda yake mun ji irin tsoron Allahnsa mun ji yadda ya kai ga wulaya a tafiyarsa wajen Allah kuma ga rasuwansa sai ce to ummuhu mai da shi ya radiyallahu anha hiya sayyidatul fadila ita ce shugaba mafificiya a zakiyatul kamila tayyibatul mutahhara tsarkakekkiya cikakkiya mai tsarkakakken gaba da zuciya ce horatun nafisa ya ce mai tsada sai da aisha shi ta ce sai tuna aisha bintu sayyidul asiri alwaliyul jalili kaga an haɗa kenan babansa wali sharifi wali mahaifiyarsa ga ta nan ‘yar wali jalili zubar katil gazirat wal anwari mai abucin albarka mai kauri da haske askana wallahu ma al'abarari. Allah ya zaunar da shi tare da mutanen kirki shine Abu Abdullahi sayyidi Muhammadu kaga shi kuma can babansa Muhammadu bil ita kuma kaga nan shi ita kuma babanta Muhammadu bin Rafi bin Sanusi At-Tijjani Al-Mabawi Tufiyat radiyallahu anha mahaifiyar ta rasu fiyanin wahid ma a zaujiha da ita da mahaifin shaudan da ita duk rana ɗaya suka rasu duk rana ɗaya suka rasu bidda'u ne annoba wakila an ce gini ne fatimus a wakilan dama min babu da'u ne aiko annoba ne wa dafana ma'an an binne su tare bi aina mabi a aina mabi bi tarihi al-mazkur a dubu daya da dari daya da sittin da shida kaga rana ɗaya aka karɓi iyayen shau tijani gaba ɗaya to kaga na faɗa jiya ba shi kaɗai ba ne shi ne mutawassif a cikin 'ya'yan kaga su bakwai ne eh kaga shine na hudu akwai eh shine akwai akwai kas eh shi yana tsakiya eh su bakwai ne wa nasbu nasba radiyallahu anhu shi shehu tijani an ga maka mahaifiyar an faɗa ma an faɗa maka mahaifiyar fa ma jadduhu li abihi kakansa wajen baban shi shine sayyidil muftar shine muhammada muhammada bin muftar to muftar din shine kakan shautu da muhammadan shine ahmadu ne dan muhammada an gane yawa to kaga shi muftar shi ko muftar dan ahmadu kaga ya ci suna dai kenan eh eh wa amma jaddu salis shi kakansa na uku shine fa huwa abul abbas sayyidi ahmada kaga shine kuma ahmadin bin muhammadu bin muhammada da dan muhammada bil fath da fata warabi wal ajdadi li sayyidina radiyallahu anhu kakansa na hudu warabi wal ajdadi li sayyidina radiyallahu anhu ko shehu al wali al makkin al ali shine shehin nan al wali wali al makkin al ali mai matsayi mai girma zunurun la'i mai haske mai walƙawa wal jazbul wafihi kuma yana da jazba wanda yake haskakawa mai jawo abu da wuri e wa haka hannu an kawo hikaya a kansa shi kakansa na hudu annahu kana lahu baitun shi ma yana da gida filarigi a gidansa lam yadkhulu ahadan ghayrahu ba wanda yake shiga gida daki kenan ake nufi ana ba wanda yake shiga ɗakin sai shi kadai wa kana idza haraja min darihi lil masjidi idan ya fito daga ɗakin sa zai je masallaci ya tabarkau zai sa kyalle ya rufe idan sa ba a ganin idan sa wala yura ahadan wajahu babu wanda zai ga fuskar sa wala yukshifu an wajahu ba zai bude idan sa ba hatta da kullum masjidi sai ya shiga masallaci in zai je masallaci to yana rufe idansa zai saka shehu abokar cota ya hau wannan kujera mu ya hau ya hau sai wanda ya wannan wannan sirrin wani kujera ne na munajacin annabi musa da rabbul izzati lokacin da ya yi munajaci da rabbul izzati matarsa sahura da ya dawo ya rufe idansa ta ce yaya da nake ganin fuskanka yanzu ba zan gani ba ce a yanzu kika haɗa ido da ni ba za ki iya rabuwa da ni ba tsarfatan nan kuwa kika rabu da ni za ki ba duniya wani kujera ne daga cikin kujeru na tajalliyat amma an ce mutum sai ya hau ilimin muhammadiyya saba'in da wani abu da yake hawa kan wannan Allah ka ce muke suma ko haka ne suma idza raja idan ya dawo ila dari zuwa gidansa a da ila suturo zai yi sai sake suturta fuskarsa hatta da kullum lil halwati har sai ya shiga dakin halwansa wa qad sa'altu shaykha min sayyidi al harazmi yace na tambaye shi mushau tijani an sababu sutur waje yi anin nasi me yasa yake rufe idanunsa ma sababu ne dalilin sa an ce imamu shafi'i ma ya hau kan wannan kujera ta jaba radiyallahu anhu sai shau tijani amsa kada yace wal'allahu balaga martabatin tul wilayati akwai gurin da ya kai ne zai yiwu ya kai wani guri ne a wulaya fa inna kullu man balaga ha duk wanda ya kai wannan gurin ya shiru kullu man ra'a wajhahu la yaqdiru ala mufariqati darfata ayni to haka abin yake ba yadda za ka yi ka hada ido da shi ka iya rabuwa da shi darfata ayni wa in faraqahu in ka rabu da shi wani hajaba anhu ya ka daina ganin sa mata lihini a lokacin zaka mutu eh lihini lihubbi duk ɗaya ne soyayyar ta riga an karanta soyayyar jazban soyayyar ne zai sa ka mutu mata lihini ko mata lihubbihi duk zai dauka ma wa min ma adarka halu sirr yana daga cikin wanda ya rici wannan sirrin wa isnani wa sab'ina ilman min ulumil muhammadiyya shine mutum ya kai zai iya fasaranta kowace ayan qur'ani su 72 shi ne wa makasa fiha kuma ya zauna akan wannan kujeran salasatun wa ishirina sana shekara ishirin da uku yastar wajahu yana yana rufe fuskan sa anin nashi gabarin mutane li'illatil mazkura saboda kare cutar da su qultu li sayyidina radiyallahu anhu sai na sake tambayin shauti jani nace masa hadihi martabatu hadihi martabatu hal hiya hasatun min fatil kunuzi aw yusharikahum fiha ghayruhum wannan martaban ta keɓanta ne ga mafatu da kunuzi ko kuma akwai waɗansu wanda suke tarayya da su akan wannan kujera ya tambaye shi wata jani min al'arifin daga arifai masana Allah kana radiyallahu anhu sai shi jani ce bal hazi halatu wannan hali almazakura ligairi min al'arifina waɗansu ne daga cikin arifai suke da wannan kujera ba mu fato da kunuz ba wa amma al-qudub wa mafatu al-kunuz shi kudubi da mafatu al-kunuz fala yastatiruna ba sa suturce fuskan su lika malihin saboda sun samu kamalan da yake gaba da wancan Abu Yazid Hassan al-Basri Abu Hassan al-Shazili ko marfi imamul marfi ina ganin shi ne aka gan shi cikin ruya aka gan shi a wani martaba ta daraja ta ka tambaye shi kai ne to kai kenan a wannan gurin to yaya ba mu ga shehinka shazili ba sai ya ce ai shehina shazili yana sama da ni da hawa talatin ko arba'in da ɗaya. Eh, ya ce domin shi, shi kuma sai aka duba yana matsayi mursi a lokacin ya ce a duniya ba su da shehi a duniya, su biyar ne ya sani a duniya ba su da shehi sai manzo Allah. In ji mursi. To shi ne aka ganshin ake masa wannan tambayan. an gan shi a bara zahiya sai ya ce ai tsakani na da shehi na shazili yana sama da ni da martaba arba'in ko ba ɗaya ko da ɗaya domin shi yana martaba saba'in da ɗaya ne a wannan kujerar arziki to kuma shazili shi kuma yana shi kuma shazili yana martaba 111 ne kafi kafi wannan shi ne abin sai mutum ya shiga cikin masu abin yake sanin abin wal'alla sayyidul mazkur shi kudubi da mafatul kunuzi gashi nan mafatul kunuzi yana karkashin kudubi ne amma kuma kudubi ba shi da hannu akan mafatul kunuzi eh amma kuma kudubin yana gaban shi sai aka ce a ai kudubi ma ya tsallake shi ne da ismullahi al'azim domin ismullahi al'azim yana hannun kudubi mafatul kunuzi ba da ismullahi al'azim amma kuma ba halin ya sarrafa shi shi kuma shi kuma mufatul kunuz ya kai kujeran da babu wani wali da yake da hannu akan shi ma'ana ba zai ce ya shafe kai ya tasarrufi akan ka ba zai yiwu ba kuma ka kai level din da ba wani abu ma'ana ka samu cikakken inaya daga rabbul izzati amma mafatul kunuz ka kai babu wani abu da zai taba ka to suna exchange na ra'ayi akwai wani hoto na shin ra'ayi zan fito da abin ku gane wanda ya tafi aikin haji za ga akwai wani dattijo a bayan shin ra'ayi kamar shekarun kusan ɗaya ne yana nan hoton yana nan yana yawo da ga hoton shin ra'ayi wanda ya tafi aikin haji da harami a cikin shi amma ba shi kaɗai ba ne da mutane ta ko wani dattijo wannan dattijon bayyanan faida shobayin ba maganan kudubi yake magana ba su suke kulla kuduban ma su suke hawar da kuduban amma ana kiran su ne da kudubi kawai kamar a ce mutum musulmi kaga mumini a muhusini ai ba maganan musulunci yake magana ba to amma daga yana ya fara saboda haka sai a ce masa musulmi shine cikakken daraja amma kuma ai an tafi fa ko ba haka bane to amma in aka ce ya ce wannan wani musulmi ne mutumin kirki da kowane irin kujeran haka nasabta ta da musulunci an kai to ana nasabta shi Ibrahim ne da kudubi kamar irin wannan nasaba amma almajiransu ne ma suke naɗa kudubaniya eh to daga abin nan ke son yi bayani da yawa wannan na yi magana ne da wa'inda abin ya faru a kansu kuma a yanzu abin har yanzu abin ya illantar akwai burafal burafal shi ne so gamu da shehu ibrahim tun suna yaranta an tura shi zuwa neman shi abdullahi ya tura shi je kawo abin alkalama na rubutu to akwai alkalaman da yake bukata to da ya je suka gamu da burafal a garin to sai burafal ya zama abokin shi ibrahim tun suna yara ma'ana hadiminsa don da aka yi kiraren aka ɗauko kiraren wannan ɗansa na cikinsa ne muke magana da shi yanzu shi kamar yadda shi ibrahim duk ƴaƴansa ya sa musu muhammadu muhammadu to shi ma duk ƴaƴansa ibrahim ibrahim ibrahim ibrahim eh shi burafal duk ƴaƴansa maza sunan shi ibrahim ne saboda karewa a kansa to shi ne a kujerar mafatul kunuzi a zamanin shi ibrahim saboda wani lokaci ne ina tafiya ne don bincike ba wai in tafi yawo ba shi ne ake nema ba ka yi hidima ka sayi albarka sai kuma ka haɗu da mazaje ka fahimci yadda abubuwan suke gudana shikenan Allah da hikima lokacin da wannan dattijon ya ce Ibrahim tsanani ya yi tsanani a samu sauki sai shehu Ibrahim sai ya tura wannan dattijon wajen burafa. Eh wannan wanda ke bayan da ku gan shi a bayan shehu Ibrahim a hoton aikin hajji. da ga tsufansa kamar na shehu ibrahim da ya zo wajen bura fa'al sai bura fa'al ya ce masa da sauran lokaci sai faffaɗawa bura fa'al tun shi ma muridi ne kamar yadda yake sai faffaɗa masa faƙar magana haka wannan faɗan maganan har yanzu gidansa a muce yake a cikin talauci suke tun daga wancan lokacin har yanzu billahi lalji saboda shi ne a kujeran mafatul kunuzin bai yi adabi ba kaga shi ibrahim bai ci ya zartar ba sai ci aje wajen mai kujeran in ya yadda ya saki abu ko an fahimci abin da nake magana to shi dan shi ne wannan nake faɗa wanda tare muke cin abinci aksari shi burafal ne duk wani amana na shehu tijjani da sayyidi aliyu da madusisi da shibrafal su hudu ne wanda duk wani abin da shehu tijjani kafin ya koma ga Allah shehu tijjani ya kamar lokacin maulidin nan sai ga mahabba hudud wajen shigowa senegal ta ina ta ina ake zuwa maulidi to za a ba su kamar shanu ashirin ashirin ashirin ashirin a je a karanta asararu ta hanyar duk wanda zai fito ya haɗe da wannan hanyar Allah ya kiyaye shi sai dai in Allah yana nufin zai masa gafara ne ko kaza kaza a ba su sirri su je su zauna su yi su yanka shanu su koma wannan gurin su yanka su koma wannan gurin su yanka ba da ka ake yin abin da ake yi shekara hudu duk abin da suka kashe in na zo sai sun gaya min ga abin da shehu tijjani ya ware wannan shekara haka yi to waye yake shugaba kowa baya da shi ne wannan abin da ake ta shigarwa a ko an dasa yanzu ba ga shana faɗa ba wanda ya ga zai iya ba zai yi abin da ya dace ba komi ana yin sa ne da ƙa'ida saboda haka za a ga in ka zo ka ga taron kai kanka hankalinka sai ya tashi amma haka za a tafi to ina magana dai akan mafatul kunuzi ne to wannan ka ga kujeran kenan kuma da ya ja da wanda ya kai din kaga an sha wuya da zuriyar su ya ja musu bala'i to haka abubuwan suke saboda haka kutubi yana da hannu a kan mafatul kunuzi amma sai da lallabi ba ya sarrafa shi ba shi ma yana karban irin nasa daga karkashinsa ne amma kuma yana rike da shi wala'alla sai da mazkura adraka hadal martabaci ya ce ina zaton wannan mutum ya riski wannan kujera fakana ce saboda sutur wajen yi anin nasu shine dalilin suturan fuskansa gaba da mutane wa haza sayyidi radiyallahu anhu wannan shugaba Allah ya huwa allazi wa fada awwalan li aina madi shine farko daga cikin jikokin manzo Allah kakanin Shehu Tijani da ya zo aina madi eh wannan mai wannan kujera shine farkon zama a aina madi daga cikin ka ai ka san yawanci daga Madina suka taso eh eh saboda rikici ne ya watsa su sharifan to mafiyaya sun shigo ta wajen rana saboda kar a gansu a halakar da su saboda wancan zamanin karfin mulkin ba ga abin da ya faru a kan maliku ba jafar mansur domin duk karfin maliku jafaru sai da ya ɗauke shi ya ɗaure shi ana zagayawa da shi cikin madina ana gashi kashi kuma tun yana shekara goma sha bakwai yake ba da fatawa kuma a gurin da annabi Muhammad yake zama kaga ai ai za a ce an ji tsoro ko to bai yi ba kaga Ahmad bin Hanbali ai kusan a prison kusan ya koma ga Allah nake gani Imam Shafi ba wanda ba haɗa shi da gamonsa ba saboda ƙarfin mulkin to da suka zo ai akan gidan abbasiya ne da alawiya da umayyawa ai abin da ya faru rikicin ya yi karfi kenan idan mutum ya duba tarihin musulunci ai zai gane da abbasiyawa da umayyawa akwai wanda kaf a yi matakan ka duba abin da ya shafi mulki wani abin ma ya kace ya dai ce a zo a tono kabarin mutum a yi wa kashin bulala an yanke masa hukunci ya mutu fatin ba kafin mu aiki wanda ke kan mulkin sai zo wai ya nuna da ya fanshi saboda asad bisari so ai al'arabu ashaddu kufran ai walau la rasulullahi ba dan manzo Allah yana cikin su ba ai tashin hankali eh tashin hankali wato dana diha shine farkon wanda ya zo aina madi ya zauna a ciki wa bana wata zawaja yayi gini yayi aure fakanu a khawala li sayyidina ya suka zama ƴaƴan uwan uba ne ga shauci yani eh radiyallahu ta'ala anhu Allah ma ta nabi wa ma nasbu radiyallahu anhu nasban shehu radiyallahu anhu huwa sharifun sharifi ne muhaqqaqun na tabbatarwa ويرفع نسبه إلى مولانا محمد الملقب بنفس زكية أن نسبت لك جنس محمد الملقب بنفس زكية ابن مولانا الحسن المسنى ابن حسن السقي ابن مولانا علي كرم الله وجهه رضي الله عنهم جميعا أنشي likicin Ja'farul Mansuru ya haɗu riwayoyi ya zo daban-daban da Maliku bin Anasin lokacin da Ja'faru yake kan mulki sai na nafsul zaki ya yi wani ado ya shigo masallaci sai maliku ya yabi adam sai ya ce wannan adam irin kayan da manzala ya sa kenan lokaci kaza shine yan gulma ya suka ce mun gaya maka baya tare da kai gashi a gaban kama ya dama mun san ya fi son mamar nafsu zaki a kanka an ce wannan yana daga cikin farko to wa in ma ba shi ba ne to sai ya sa za a yi wani aure a kashe wani aure ya aura dole kuma aka ba ta mai maluku maluku ya ce auren bai yi ba ya amsa ya ce ya yi ya ce bai yi ba shine dalilin tashi a kera shi akan hannu yana ce man arafani faqad arafani wa man lam ya'rifni fa ana malik bin anas wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba to ni ne malikun nan da ake fara ana yawo da shi kuma ana dukan shi amma duk dukan akamar sai ce Allah ka sani jinin annabi Muhammad ne ya sa mun haka na ya ce masa ba na son ka tambaye shi wani abu a kai na ran tashin kyama saboda annabin. Eh? Kaga duk duka daraja kira. Duk duka daraja kira. Kaga jalala ta zama jamala. Hmm? So haka abubuwan suke. Wa nasu radiyallahu anhu. Nasbar sa radiyallahu anhu al-mazkura wanda aka ambata fi rasmihin inda awa'ilihim yana nan a rubuce daga kan babansa awa'ilihim falam yaltafi sayyidina li zalika tuntuni ya samu a rubuce shine dan wani dan wani dan wani kowa a rubuce amma bai dubi wannan ba lima huwa alaihi min aljidd wal ijtihadi saboda kokarin sa da ijtihadin sa eh bai damu da wannan ba walam yattafi bima huwa mazkuran bai wadatu da abin da yake abin da aka rubuta aka ambata ba akan tarihi min al'aba wal ajdadi babansa kakansa duk bai damu da wannan ba war rusum wal ahbari da abin da aka rubuta da labari a ayan wal ahad a gaban mutane da ɗaiɗaiku hatta sa'ala sayyidul wujudi sai da ya tambaye manzon Allah wa alamu shuhudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli nafsin ko mashhudin an nafsi fi kulli nafsin mashhudin an nafsi an nafsi yadda mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hal huwa min abna'i wal auladi wa min al ali wal ahfadi abin da ya tambayi manzo Allah ya rasulallahi ni ina daga cikin ƴa ina daga cikin ƴaƴayen nan na ƴaƴanka alu daga cikin alinka ina daga cikin jikoki daga cikin jikokinka fa ja ba sallallahu alaihi wasallam bi qauli manzo Allah amsa anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan sai da ya faɗa su uku wannan shine karraha salasa marajin ya maimaita su uku wa qala lahu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace nasbuka ila hasan bin aliyin sahihun nasban da aka maka zuwa ga sayyidina ali ingantacce ne to wani shashasha ne zai zo ya kawo mana magana banza mu saurare shi kuma ta ina a matsayin sanawa tare da iliminsa da komi da kominsa amma sai da ya nemi isbaci daga sayyidul wujudi ke haraka kun ga wannan bambancin sa Shehu Ibrahim haka manzon Allah ya amsa masa anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan wallahi tallahi sharifi kaga yau hadifa bai zo ba da yau ma na sake gaya masa abin da ya sa mahaifinsa yake so na kenan nan da na karanta littafin na tafi na tafi na tafi na ga yadda shi ba ranar auren ummul hairi matan shi abokar kyauta da sharif hadid shi ne baban sayyidi umar jika shi jan jika shi bayan ranar ɗaurin auren ai shi ya fara aurenta sharif hadid jikan manzala jikan shawar tijani an ya fara aurenta auren ne ya mutu a dakar dalilin shi ma zan faɗa umar gi wanda je nake gaya muku matsayinsa a gidan shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu zan dawo baya ne saboda irin wannan wasu ba su sani ba to zai iya yiwa a dinga gane wani abun da baka san abun bakar ka je kana shiga cikin rikici wannan zaman dirshan sai da ya ɗauko duk kowace takarda ya bani na karanta da hannuna. Shau Murge ya taɓa zama matsayin wali na Shau Ibrahim ya karɓa masa aure. Shi ne wali Shau Ibrahim. Wanda je nake maka maganar sa. Sannan lokacin da Shau Abubakar Cota suna gaban Shau Ibrahim. Shau Ibrahim ya ba shi dama ya nemi daga cikin 'ya'yansa ya aura masa amma ka je ku yi shawara da abokinka shine umurge shi umurge da ya zo sai ce ka ɗauki ummul khairi shi ya ba shi shawaran ya auri ummul khairi da ya zo ya ce wannan ba zaɓinka ba ne abokinka ne ya zaɓa maka ka shi ya ce masa ya ce haka ne sai ba shi ita ummar gay shi ya ɗauke ta daga madinatu kaula ya kai ta kyauta shi ya kai ta to lokacin da kafin auren ya mutu da ranar da ɗaura aure da jikan shauci da ne na dawo bayan kira ranar da ɗaura auren shehu ibrahim ya ce mu asalinmu mu ma sharifai ne wani dalili ne ya sa muka tsara nasarar ranar auren mahaifiyar sai da umar a ranar shehu ibrahim ya faɗa a wajen ɗaura auren kuma wasiƙa ta ranar tana hannuna kuma wannan shine farkon bayyanawansa ya fito da shi fide ya ce dalilin da ya sa muka kawar da wancan saboda sun zo ne a mulki shi ya sa muka kawar muka kawar da nasu ba ma magana akai to shine shi ma shaudan ya sake ce masa manzo Allah ce masa anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan to abin da yasa shi kuma halifa ya so ni da yawan yan ɗariƙa ba su san shaudan sharifi ba ne gaskiya ne na shi Ibrahim sharifi ba ne gaskiya ne sai aka shirya wani muhadara a kan Ibrahim. Ɗan London ya zo muhadara. ba na mancewa a nan jos ni ne mai muhadara to da na zo na yi magana a kan ibrahim na yi magana a kan ibrahim sai na kawo dalilan cewa shi sharifi ne sai da halifa yana tanko zai da ya kuka mun fita malam umaru namu mai yan makaranta sai biyo ni gida da gaske nake yi abinda na faɗa ina zaune lokacin na ji littafai ana sai na ɗauko littafi sai na buɗe masa na nuna masa ya ce wallahi bai taɓa ji ba na ce haka ne ai haka ilimin yake ya ce wallahi bai taɓa ji ba na bashi ina ɗauka yana zaune a nan yana tambaya na na ɗauko littafin na buɗe masa na nuna masa gashi to haka waɗansu abubuwan sai ka wuce ka koma baya to wayannan abin da ke faruwa ai irin kujerar shi Ibrahim da aikin da ya yi da a gane wani abu za a gane wani abu to haka abubuwan suke dukkan su yarifai ne ɓoye na saban haka yi ɓoye na saban haka yi to dalilin kenan bayan an raba kan wancan shine aka zo kuma aka aure ce Umar Abubakar Kyauta kuma auren shi abubakar cotar shehi namu nan yake cewa halin mata in ta kunna marubuta sai an rasa yadda za yi sai da ya kai labul ɗin da shehu ibrahim sai da ya tashi da kansa ya zo cota ya zo ya sami ya same ta ce ke wannan ba almajiri na bane abokina ne eh wannan ba almajiri na bane aboki na ne to daga lokaci wannan shehi namu shi yake gaya mana wannan eh shehu ibrahim shafi eh saboda yanayin kasan jini ne in jinin ya motsa to sai abin da hari shi yasa shehu tijjani ya hana auren sharifiya saboda ba da haƙƙin yana ba da wahala to kuma za ka iya halaka don na ta yi in ranka ya ɓaci musamman mu ka yi ta kuza mata a shara ka ce ko na me yi zai faru ya faru ta taɓo ka to da sho gani ya yi faɗa ya yi faɗa a kan auren sharifiya za ka ga ‘ya'yansa shau Muhammad Ligari da ya'yan shawar tijjani mafi yaya a wadatai ya yi fi shiga saboda dukkan su sharifai eh sai sun yi daidai yawwa karfe da ke karfe bakin dutse da bakin dutse yawwa to sun fi auren juna shi yasa za ka ga duk wanda ya yi auren bai cika kaiwa ba sai dai in ka ba da kanka ka zama bawa kai ka zama mace ita ta zama namijin in ba ka ba ana samun damuwa ana samun damuwa to wannan shi ne wasu za su mace to ya ayan sale ba ko shi ma tijjani ai bai da ba ai an yi an yi aure a can ya ce ya ce a shi abin da zai yi tsakanin shi da su hidima kawai sun za su hidima gale saboda sai ka je dan sauran waje ta dinsa ka warga za shi kai kana neman kaji sayan albarka ka ji abin da ba za ka iya ba ka rushe gaba ɗaya wannan shi ne Allah ke yi alfasul sani fasli na biyu penis atihi tasowar shau tijani wa bidayati da farkon lamarin sa wa mujahadati da irin aikin da ya a lokacin wani da radiyallahu anhu sanata hamsin wa miyatun alf dubu ɗaya ɗari ɗaya da hamsin daidai aka shau tijani alama haddasa ni huwa bi nafsi sai da Ali al-Harazim ya ce shi ya bani labari da kansa da aina mabi wa hiya baldatun gari ne wa muqarra aslafi matabbatan magabatansa radiyallahu anhu wa anhum Allah ya dinga shi da su alama ta kadan fil fasl al-awwal abin da muka faɗa a fasalin farko wa huwa usad abna'i bi ummihi ka gani ba a wajen mahaifiyarsa ƴaƴanta bakwai ne amma shine na hudu kaga shine a tsakiya shautu jami'a wadihi dama mata ɗaiɗe ne wal akal kullu ma lahum kaga shi suna shautu yani shi kuma da ya zo da yake ba a yi maganin aurensa sosai ba ya fa auren bayi ya ce sun fi albarka fiye da yaya saboda biyayyen da suke yi suna fitar da yaya zakiye masu martaba ya kuwa da ku yi keke da keke ne yar wayewa ce ‘ya'yanta darajarsu yana ba, ai, ko maliku bin anasin, ai, ya fi son bai ba. Saboda akwai biyayya, ‘ya'yan da za a haifa za su zama suna da cikakken albarka don ba sa kallata. Ai, sun yadda, to wannan mantawa ba a lillahi sai Allah ya ɗaukaka su ta ciki. A, sai ka nemo ‘ya'yan gidan mutanen kirki, sai ka duba ka ga yaya uban yake ya uwa ciki. sai ka duba ta nan kuma sai ka fito da 'ya'yan salihai amma kar mutum ku ne 'yan bana bakwai yawa mutum ya ga ya ga kyan mata a hanya ya je ya kwaso ta ta iya takama ta iya kaza ba a nan take ba a yarwa ne a ba nan take ba wanda kake ganin kaman kaskancaccen nan dai in dai ka duba ka ga maslikinsa akwai albarka ka tambayi a ba'u wal aqraba'u suka gaya mata aka bincika uwar domin nono ma na kawo illa ba kaɗan ba idan mata ba mutum ya kirki ba ce maman in ta shayar komin walittakan ka sai ya nuna akwai wani mutum a nan garin da dinga azabtar da mutane da dinga azabtar da mutane ana zaune a zawiyan shehi sai aka ce kai ga yaro ɗan gidan wani yana ba wa mutane wahala a garin nan sai baban nasarawa malam lai ne za sai ya ce ai ba ɗan wance wani zai yi fiye da haka ya ce daga ci ɗan wance ne sai faɗi sunan uwar kuma ya ce uwar wallahi nono yana hargitsa yana harge yana yana ayaka ne a zamanin sayyidina umar bin al-khattabi ai akwai yaron da ya daki uban shi a gona da ya daki ubansa sai uban ya kawo shi ƙara wajen sayyidina umaru ya ce ga yaro na da ke ni sai aka kira ɗan aka ce ka daki babanka ya ce na dake shi me yasa ka dake shi ya ce bai zaɓa min uwa ta kirki ba duk gunda na wuce sai an ce wannan ai dan wance ne ta yi abin kunya to wannan shine shi kuma ya kular da shi shine da aka je gona ya ba uban kashi shine sai namar ya ce kai ka jawo saboda to duk irin wa'annan akwai su mafiya yawa ba a karanta tarihin musulunci ba a karanta abubuwa sai sa ake abin da aka dama amma in ka karanta in ka shiga ka ce ka ji ka gani za ka iya ɗaukan goron dutse shi kenan sai kyale ka amma kuma kai baka isa ka zo ka ce za ka kawo ƙara ba ko wal'adar kullu ma lahum duk abin da ke gare su min al-fakhari wa tanzihi na daga ɗaukaka da tsarkaka wa hatimatu mujaddihim da kuma cikawan kokarinsu wasaka a ƙarihin da tsakaitan ɗabi'arsu na alkawari na sha radiyallahu anhu shau jani ya tashi baina abawai sarihi na tsakanin iyayensu salihai almutaqaddimi na wanda muka faɗa baya nashatun salihatun tasowa mai kyau kaga wannan tahzibi ne ko yu'addibanihi suna masa ladabi wa yurabbiyanihi suna masa tarbiya farabba fi ifatin wa siyanatin an yi masa tarbiya cikin kanewa da kanewa wattaka da tsoron Allah wa diyanatu da bin addini fa kana radiyallahu anhu shau jani ya kasance la ya arifu man nasu fi min al awaid dabi'una awaik da awaidu bai sani ba saboda tanajin da aka masa wala ma na sha'u alaihi min zawa'id ko abin da su mutanen gari suka tashi da shi na da karan ƙarya da hira irin na samartaka kaga shi ma haka ya biya amanansa ƴaƴansa a tare suke kullum amanne da shi suke daga sun yi sallah zai sa su a ɗaki kulle da kwaɗo kiɗin na hannun shi Ibrahim an shauci da da asuba ya buɗe a je masallaci a yi sallah in aka zo duk abin da za a yi lokacin suka shiga ɗaki zai kulle su duk ya hana su saboda hana mu'amalan ayin mu ma iyaye mu sun iya nasu an sake mu a sake amma an mana wani irin tarbiyya cewa kar mu yi tsuntuwa kun san dalilin kar a yi tsuntuwa a tarikan tijjaniya saboda in Allah ya yarda ka samu irin wannan ɗabi'ar wata rana za a nuna maka duniya a ƙasa to ka zaɓi Allah da duniya shine kar ka saba da neman ɗiban abin da ke ƙasa saboda rage kwaɗayi ne ya rage kwaɗayi ne ai yan kaulu ba sa tsuntuwa da to ai saboda wannan tsarin saboda ko da Allah ya kai ka kujeran to ko da ka ga wani abu baka saba da ɗauka ba za ka bar shi za ka bar shi to sai zamo ya gyara ɗabi'u da yawa da wannan to ko wadansu ɗabi'o'in da aka jajjefa shi cikin gidajen an dan dan kaga baya dan kablu ba shanta ba ba zai yiwu ba baya canta ba saboda wa'annan ɗabi'u ne ga sharaɗin shehu tijjani gashi kuma sai aka ƙare kinsa to sai yanzu su masu yin taban da kansu sai suka ce ka sha amma zai cutar da kai ya cutar da kai ya cutar da rayuwanka ya cutar da mala'iku saboda warinsa hadishi wai shehu ɗayar yake cewa ko daga nan ya isa a gane karamin shehu tijjani in ka je wajen cin abinci sai ce no smoking a airport ya ce no smoking hotel wajen zama mutane ya ce no smoking saboda ba wajen ka kai kadai ba ne ma'ana za ka cutar da mutane yace to shehu jani ya kalli wannan tuntuni tun kafin su fara rubutawa to irin wayannan abubuwan yana sa mutum ya kame in ya kame ya tashi ba a cikin garari irin na abokanai ba to zuciyarsa za ta zamo Allah ya shiga ciki haske zai shiga ciki saboda haka zai yi abubuwan da za a amfana da shi saɓanin wancan tafiyar. Na, wa kana radiyallahu anhu ma bil azmi mai mai ketawan himma ne shadidul hazmi mai dabra ciki fi ma ya ta'adda min al-ummin umuri duk abin da zai yi daga al'amarinsa kullaha la yuridu amran illa bada'ahu babu wani abin da zai so sai ya fara abu in ya yi niyan abu sai ya fara wala yabtadi shay'an illa atammahu ba fara abu kuma sai cika shi wai za ta allaka himmatu bi shay'in min al-ashiya idan himmarsa ta rayu da wani abu daga cikin abubuwa ka'inan ma kana kowane irin girma ne lam yuhanni alahu aishun baya koma baya a cikin rayuwarsa wala mai karin lahu kararan hatta islahu wa jawizu sai ya tsallake wannan abu shau tijani radiyallahu ta'ala nu duk wurin da ya fara tun yana samarta har lokacin mutuwarsa bai fasa shi ba bai taba fasa wuri duk wani wuri da ya zo kawai takura shi ake yi kawai a ƙara wani a gaban shi mu kuma kaga muna tsanta ne in mun sha wuya kai ne kawai Allah ya baka ma jarinta shi wuridansa na shekara arba'in har yanzu yana yi ni ko na sake su sama da shekara ashirin baya ba na iyawa ko tafiya muka yana da aura don sa wanda na sani tun shekara arba'in baya yana yi ma ni ba zan iya ta yi shafi na alkawari a yi abin da ake so a yi wannan koyin abin da ka fara karka bari saboda shi ne zai zamo maka komai nan kuma mu muka ji mun shawuya ta nan sai mu da wannan shawuya sai mu da wannan to amma wancan din shine asali eh shine asali ko ka ƙara ko ka tsaya to su masu himma ba za su rage ba ka kamar shi Abdullahi na jin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ai sau ɗaya karanta fatiha tibni til ismi a rayuwarsa saboda ya shiga cikin zulum sau ɗaya ne ranar da zai karanta shehin mu shehu Ibrahim Musajidu Allah sa ya musu alkhairi shi ke gaya mana da ya tashi zai karanta ya sa aka share gidan gaba daya aka kunna wutan amin bakur sannan aka kawo aɗin aka wawwatsa a gidan ranan ya yi alola don farillansa taimama ne to kuma shi ba a karanta shi taimama sai da sai da alola to a ranan ya taɓa ruwa ya yi alola ya kulle ɗaki ya karanta ya ce ya yi saboda ranar tashin kiyama kar a tashi bai taɓa bin hanyar ba biniyatul ismi ba ka fitar da wannan ba ba ka fitar sai ka fitar a baka wata mitu yau mai ya ƙulu na ji shau tijani yana faɗa da bakinsa min ɗabi'i yana daga ɗabi'a na anni izabta da ci shai Allah arju an ka gani ba idan na fara abu bana bari shi wa ma sharatu fi shay illa atmamtuhu ban fara shiga wani abu wani bala'i ya tsaye da ni a hanya ba sai na gama da shi wannan kawai ya isa ka gane himmatu qahiratu in ban da himma ka duba azabul aurat dina kaɗan ne fa daga cikin aurat shoce kaɗan ne ai kaɗan ne kullum duk abin da ka gani a cikin azabul aurat nan yana yi kuma bi ziyada Giyan da ake yi, ai shi ne ai a nan ne ka gane girman mutum da abin yadda ya rike. Shi yasa na ce tun yana samarta, abin da yake karantawa daga wannan lokacin har ranar da zai koma ga Allah bai taɓa fasa karanta wani abu. Ba wani rashin lafiyar da ya hana shi, inda shi zai ce ya hannu, saboda amanan ilimi kenan. Eh. to kuma ma in uzurin ne sunan shi uzuri ya shiga ya shiga ma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka saba zuwa masallaci jam'i in baka zo ba ana cewa mala'iku su rubuta maka saboda haka kai kuma a ka'idar tsarikan tijaniya yanzu idan bari wajjaha maka ko da ke na san kana yin wayo-wayo cikin labarin ka amma yi min wayon gani idan na yi rashin lafiya ban yi lazumin safe da lazumin la'asar da wazifa da zikirar juma'a ba mai hukunci na me yasa kwana nawa na yi baka tambaye ni ba da haka kuke ba da fitawa da ba ka ji ba ka karanta ka gani ko ka karanta da ka karanta ka fahimta to abin da yake faruwa kenan to sai sa an kaje ka bada fatawa zaka bada rikici sai ka tambaya rashin lafiyar kwana nawa ne sallah idan ta ku dinga fahimtar abubuwan da nake fito muku da shi saboda an watsar da su gabaki daya kuma su ne asalin addinin matukan baka jonu akan wannan ba to sunan ka bugagge idan sallah guda hudu suka tsere ka baka yi asuba ba baka yi azhar ba baka yi la'asar ba baka yi magariba ba ga isha'i ta zo ya za ka yi to baka yi asuba ba baka yi azhar ba baka yi la'asar ba baka yi magariba ba baka yi isha'i ba asuba din washe gari ta zo ya za ka yi To, abin da nake so ka koma don izal wuri bi ka sallaci lakin bi jumlatin shi yasa dole ya kare mutu addini ka gani ai da sallah da duk ɗaya ne eh in ya kai sai ka ɗauki wanda kawai ka ga dama kuma falaka la ihtiyaro zaɓi ne in ka rama shi kenan baka rama ba Allah ya maka sai a ɗauke ka wannan hukunci sai a mai da kai hukuncin mai haila kuma ya yi hukunci ɗaya ne a jini ka gane yanzu to wa ma shara su fi illa a tamamu a tamamtu ta jina himmatuhu ila ma'aliyal umuru haka himman shotijani shi ne kaji ai suna cewa himman shotijani tana kaiwa duk inda ba ka tsammani ya sa ma'ana ka lura duk karfin shi ibrahim in na kana son ka gane wani abu kaga duk tafsirin sa duk zaman sa sai ya ce ya himata shehi idri lana bi hadha al mahdari wal ta'atifi bi nazaratin tati lana bi zafar tawassuli tawassuli duka biyu duka biyu tana zama halitta tana zama hinaya tana zama juhudu to amma irin nasan ai ka gani tajnahu himmatu ila ma'alil umur wa la yarda bi sassafiha duk lamarin shi yani ba za ga shi a baya ba wa la yarda bi sassafiha sama ne fakana kama kila qawli idan sarafar nafsi an shay'in lam takun ilayhi wajen akhirat dahr takabbur ka gani idan sarafat nafsi an shay'in wato idan sarafat nafsi an shay'in lam takun ilayhi wajen akhirat dahr taqabbalu shine ma'ana abin da yake cewa al-iqbal minna al-idbar minna wannan shi kira ba in ka ga muna tare da kai mu muka jawo ka in mun kau da kai gaba da kashe da kai ta zage zage ba ka son shine daga wajen sa saboda haka kuje da kai wa tara lahul isafu yana da kamewa wa ulul himmati yana da kuma daukakan himma halkan na halitta wa makarimul akhlaqi tab'an kuma yana da makarimul akhlaqi na dabi'a wata hakikan kuma tabbatacce la yaqiru darahimul ladayhi qararan kudi ba zama hannunsa wala yankusu indahu ala dawami istimraran baya zama wajen shi istimrari kuma gashi meloniya ne tun zamanin sa kama kila la ya'lafu dirhamal madrubu sirratahu la kam yamurru alaiha huwa muntaliqu la kam ya murru alaiha wuhu mun daliku shigo ne kawai ya fita shigo ya fita shigo ya fita saboda duk dukiyar zai shiga ya fita an fi zaman lafiya da shi amma duk dukiyar da za a shigo ya zauna ana yake da shi ana yake da shi saboda baya da kuɗi zai yawaita shedan bai karfafa ya shiga cikin shi ba amma in zai shiga ya fita to ba za ka ji nauyin ba kuma za ka samu tasiri cikin lamarinka da yawa haka abubuwan suke wa ma mujahadatu mujahadatu shau jihar abdullahi wani fa'alam annahu la khilafa bayan la'imatul asr babu sabani a tsakanin shugabannin zamanin wa ma na adarakahu da wanda suka riske shi min hali shabibatin daga kuruciya ana hukana min mustafiyin na
akwai abu su tare tare ne tare tare can ba su in kana bi hankali za ka zare
mujahara yawa ana wukan min mustashiyin yana daga cikin zababu min ibadillahi daga bayan Allah wa ma na shafi da'atillahi yana daga cikin wanda ya tashi cikin bin Allah wani ma hada wajita ba yana daga cikin wanda Allah ya shirya da shi kuma ya zaɓe shi ila siratin lahi zuwa tafiya hanyar Allah. Wawa rabbi Allah anu shau tijani min al-mujtahidin fi din mujtahidi ne cikin addini wala khaifin min rabbil alamin ko mai tsoron ubangiji. Faqad ata rabbi Allah anu al-buyuta min abwabiha. Shau tijani ya kowane abu baya zuwa ta bayan gidanta. ta kofa yake shiga wa akhadha tariqata an arbabiha karban tariqan ya karba ne ta wajen arbabiha iyayanta wanda suka cancanta fastawjaw zalikal wirasata saboda haka ya sami gado wal imamata da shugabanci falam ya taqaddam fi asri ahadun amamahu a zamanin sa ba wanda ya wuce gaban shi kama kila الطويل فأصبح عين الوقت والقول قوله ولا أحد في الناس يبلغ قدره فأصبح عين الوقت سيدمو شيني أبن غني والقول قوله wannan maganan a tuhadis da ni'mat Allah kenan wal qawlu qawluhu ba wani maganan da ake dauka in ba maganan shi ba karkace shi ya fada in kace shi ya fada baka fahimci larabcin ba fa asbaha aynul waqti wal qawlu qawluhu ba wata magana in ba maganar shi ba in ya faɗi magana ta kurunkus amma kaga a larabci zaka ce wal qawlu qawluhu shi ya faɗa to amma kuma shi yake nufi ba wala ahadin fil nas yablughu qadaruhu kaga ai ana yabon shi ne saboda haka to in aka ce shi ya faɗa da bakinsa za a samu ɗan hussadu za su kai hari yawa amma wala ahadin fil nasi babu wani a cikin mutane ya bulu kadaru kaga shi ba zai faɗi haka wa kansa ba haka abin yake akaza radiyallahu anhu fil jiddi shau tijani ya kama kokari wata shmiri da zagi dantse wal itizali anil khalqi ya nisanci mutane wal firar minhum ya guje su washtagala bima yahusu min huquqi rabbih Allah ji gan shehi in aka yi abu ya ce kai wai mutum abinda Allah ya dora maka ma ka iya tsayawa ka bi haƙi haka ke nemo na waɗansu ka dora wa kanka banda neman rikici eh haƙƙin da ke kanka ma ka iya bayarwa tukunna amma ka ga karun tumo na wannan karun tumo na can ka ebo na can kai kadai kuma ka zo a ganka wuri wuri ka ce za ka iya Allah ya kiyaye wa ma huwa matsalibun bihi min at-taqwa haka ne ko wasta galal ma yahusu ya shagala da abin da yake bance shi min hukuki rabbi daga haƙƙin ubangijinsa wa ma huwa mutalibun bihi min at-taqwa wal wara'i ba shine abin nema ba a wajen tsoron Allah da tsantseni in ka ganshi kawai ka san shi ya shi abin koyi ne wa kana nasu ya tuna ku mutane suna zuwa masa fi babul ahayani wani lokaci li ziyarati dan ziyara fala yajiduna fi muttasi'an likasarfi ma kana fihi min al-qab ba za ka same shi a yalwace ba saboda yana cikin qab eh akwai lokacin da za a zo wajen bayin Allah to za ka same su suna qabdu ba za su iya mu'amala da kai ba in aka fito za a yi mu'amala to za ka samu abin ba zai maka daidai ba to sai ai suna cikin jalala shi ne qabdu jalalan kuma hararan da ke jikinsu ba za su iya magana da kai irin yadda ka saba ba wani lokaci za ga kamar su maka tsawa domin su ji suke kamar za su fashe sai abin ya zo musu daidai in kace dole a lokacin za ka yi mu'amala da su yadda ka saba ba zai yi ba saboda abin zuwa yake wai za ja'u ahadun biya kabila ya dai idan mutum ya zo don ya kama nan sai masa kiss al'adar larabawa ya zabibu yana fushi wai a ba zalika ba san haka wa kan radiyallahu ne karau kasaratul kalam shau jani ba san yawan magana a gaban shi saboda an ce a ini baya magana in dai ba wuridi ko karatu ba yayi magana haka kawai so uku eh idza tamma aqalul mar'i qalla kalamu shadidu tahaffuzi min al-gibati duk wani abu in zai zai zamo giba to zai yana kiyaye abin kar ya kawo wajensa wannan yi mata balle kai da wani wal qulu fi ma la ya'ni balle ya kutsa cikin abin da ba ruwansa to alhamdulillah mujahada ya zama guda biyu mujahada to fi siyani anan za mu tashi insha Allah Allah ya kara mana sa manzo Allah Allah ya fahimtar da mu abin da ba mu sani ba إنه ولي قريب مجيب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار الذين صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن أو مكان مضروبة في كل عدد في عدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة